بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake haduwa da ku a wannan lokaci a cikin wannan shiri namu na tsakure daga tarihin mal albani zaria wanda muke kawo muku daga wannan tasha ta mu ta albani tv kana da shan Allah wannan shine zango na bakwai a cikin wannan tsakurai da muke ɗauko muku daga littafin tarihin rayuwa da karantawar Malam Albani Zaria wallafan Kabir Abubakar Amin. za mu tashi kai tsaye a inda marubucin yake cewa ƙarƙashin inda yake bayani akan wato karantarwar Malam Albani Zaria inda yake cewa a shekarar miladiya ta 1999 Malam Albani Zaria ya yi tafsirin suratul juma'a a cikin kasusuwa guda bakwai wannan karatun an yi shi ne a masallacin kasuwar muciya wato aljami'u salafi an yi karatun ne a sanadiyar shirye-shiryen fara sallar juma'a a masallacin sai kuma a shekarar miladiya ta 2006 mal albani zaria ya gabatar da karatun littafin al'aqidatul wasatiyya wallafar shekul islam ibn taymiya allah ya gafarta masa wannan karatun wanda aka yi a markabin salafiya da ke tudun wada zaria yana cikin karatuttukan mal albani zaria da suka yadu sosai a hannun mutane har ila yau mal albani zaria ya yi rikodin ɗin karatun muƙaddimar littafin risala ta ibnu abi zaidin alkairawani Allah ya gafarta masa har sau biyu na farko an yi shi ne a shekarar miladiya ta 2005 sannan aka sake ɗaukar karatun a karo na biyu a shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha ɗaya. Daga cikin karatuttukan Mala Albani Zaria da suka yi tasiri mai yawa akwai karatun tibbun nabawi na Ibnu Qayyim Aljauziya Allah ya gafarta masa tare da cewa karatun bai nisa ba amma akwai fa'idoji masu ɗimbin yawa a cikin ɗan abin da aka samu. Sai kuma karatun littafin Fiqh Sira wanda aka yi daga shekara ta dubu biyu da goma zuwa rasuwar Mala Albani Zaria a 2014. Littafin fiƙo sira wallafar Farfesa Zaid bin Abdulkarim Az-Zaid littafi ne da Mala Albani Zaria ya ba da muhimmanci wajen karantar da shi. Mala Albani Zaria ya gabatar da karatun ne a cikin kasusuwa 166. Karatun yana daga cikin darussan Mala Albani Zaria masu ɗimbin fa'ida ta fuskar tattauna matsalolin addini da rayuwa. da kuma zakulo fa'idoji daga tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Hasali ma, galibin maganganun Mal Albani Zaria akan siyasa da rayuwa da tattali da shawarwari ga ɗalibai da matasa da bayanai akan makomar ƙasa da mafi yawan maganganun da ake yawan yankowa na Mal Albani Zaria waɗanda ke nuna irin baiwar da Allah ya yi masa ta firasa da hangen nesa galibinsu a cikin karatuttukan fikihu sira ya faɗe su. shi yasa nake cewa wannan karatun ɗaya ne tamkar da dubu ko ka saurara ko ka saurara akwai buƙatar ka maimaita mu kanmu ɗaliban da aka yi a gabanmu masu wayo a cikinmu ba sa fasa bibiya da maimaita sauraron karatun a iya ɗan ƙaramin sani na malalbani zariya ne mutumin da ya fara fassarawa da rikodin ɗin karatun littafin tadwin sunna wallafa farfesa matar azharani allah ya gafarta masa zuwa harshen Hausa. Karatun yana cike da fa'idoji masu ɗimbin yawa game da ilimin hadisi da ta hakikin littattafai da bayanai da kuma bayani akan maɗaba'o'i da sauransu. Karatun an yi shi ne a cikin kasusuwa guda talatin da bakwai. A watan Agusta na shekarar 2007, Mala Albani Zaria ya gabatar da wata bakandamiyar lacca. mai taken Intanet baiwar Allah. Wannan lacca an yi ta ne a Kongo Campus Abu Zaria. Lokacin da aka yi laccar, galiba mutanen da suka yi halarci wajen ba su da masaniya cikakkiya game da duniyar gizo. Saboda a wancan lokacin akwai karancin yaduwar wannan fasaha. Laccar tana cikin darussa da ke nuna yadda Mal Albani Zaria yake da hangen nesa da ƙoƙarin kawo al'ummarsa alkhairi. a shekarar da aka kashe Mala Albani Zaria wato ranar Asabar ɗaya ga watan Fabrairu na shekarar miladiya ta 2014 daidai da ɗaya ga watan Rabiul Akhir a hijira ta 1435 Mala Albani Zaria ya yi darussa guda uku. Darasi na farko shine karatun safe da ya gabatar a littafin tariqus salihin darasi na farko a littafin sai kuma bayan sallar la'asar ya gabatar da karatun littafin sayo muslim inda aka gabatar da darasi na 172 darasi na uku shine darasin littafin sahihul bukhari wanda aka gabatar da darasi na 308 bayan sallar isha a markazin salafiya da ke tudun wada zaria wannan darasi shine darasi na ƙarshe a rayuwar Malam Albani Zaria domin kuwa bayan an tashi karatun na Bukhari ya hau motarsa ya kamo hanyarsa ta komawa gida wato unguwar gaskiya layout kan hanyar sa ne wasu 'yan ta'adda na ƙungiyar Boko Haram ta su shekau suka tare motar Malam Albani Zaria suka buɗe masa wuta suka kashe shi shi da matarsa kuma Abdulbari da ɗansa Abdullahi. Bayan karatuttukan Malam Albani Zaria da aka yi rikodin akwai wasu karatuttukan shi masu ɗimbin yawa waɗanda ba a ɗauke su a kasar ba musamman karatuttukan aji da aka shafe shekaru masu yawa ana yin su kowace asabar da lahadi daga karfe takwas na safe zuwa azahar a masallacin gidan alhaji lawan direba da ke yan awaki muciya sabon garin zaria kafin daga baya a dawo da shi masallacin gidan alhaji muktar daga nan kuma aka mai da karatun rumfar kwano a gidan Malam Albani Zaria. Daga bisani kuma aka mai da karatun ɗakin taron makaranta Albani Science National Academy waɗannan karatukan aji waɗanda suka hora waɗannan karatuttukan aji waɗanda suka horas da kuma yayi asalin ɗaliban Malam Albani Zaria. amma da ba a yi rikodin mafi yawansu ba. Wannan karatun na aji an sauke littattafai mabambanta masu ɗimbin yawa waɗanda suka shafi fanonin ilmoma daban-daban. Fanonin da Malam Albani Zariya ya karantar a karatun aji sun haɗa da ilmomin Alƙur'ani mai girma, da ilimin hadisi, da usulul fiƙihi, da fanonin larabci, da littattafan aƙida, da na fiƙihu da sauransu. Wani abin da nake ganin dole ne na faɗe shi a nan shine. hatta ilimin na'ura mai ƙwaƙwalwa sai da Malam Albani Zare ya koyar da mu shi a wannan ajin. A lokacin ba a jima da fara yawaitar ba a jima da fara yawaitar na'urar kwamfuta a hannun mutane ba. Malam Albani Zare ya ce bai dace a bar ɗaliban ilimi a baya wajen sanin makamar yadda ake amfani da kwamfuta ba. Saboda nan gaba kaɗan kwamfuta za ta zama muhimmin kayan aiki a wajen masu wazi. Saboda haka ya je ya koyo amfani da ita sannan ya zo ya biya mana ɗan ya biya mana wani ɗan ƙaramin littafi akan akan wato harkar kwamfuta wanda sunan littafin introduction to computer studies ana karantawa ana fassarawa da hausa kamar karatun zaure bayan nan kuma aka zo da na'urorin kwamfuta aka nuna mana asalin makamar yadda ake amfani da na'urorin a aikace. Jeren giyar sunayen littattafai da Mala Albani Zaria ya karantar. Dangane da littattafan da Mala Albani Zaria ya karantar kuma ya sauke karatukansu ko bai gama ba suna da yawa kwarai da gaske. Sauraka an kawo jadawali wanda yake ɗauke da jeren giyar wadda take nuna adadin littattafan tare da bayani akan ina ake iya samun waɗannan karatuttukan kasusuwan karatuttukan su wanda aka taskace a cibiyar ilimi ta malam ɗin wanda aka kafa wato dar hadisi salafiya da kizari a Najeriya sannan kuma an sami damar ɗaura su akan mabambantan kafafen sada zumunta na zamani da ke kan fasahar yanar gizo musamman tashar YouTube ƙarƙashin shafin Farfesa Salo Lukman da wasu shafukan Uh, kan manhajar facebook kamar shafukan salafiya network uh, waɗanda injiniya abdullahi hamisu yake gudanarwa da kuma shafukan uh, hasken musulunci na kainuwa da shan allah da kuma wato wasu shafuka irin na annasiya global limited da makamantansu hakanan a fasahar telegram da dandalin ajiye muryoyi na audio mark da kuma da binnan wato kafar darul fikiri duka waɗannan wurare da ake samu waɗannan karatuka mabambanta karatukan sun shafi littattafan aƙida irin su aƙidatul tahawiyya aƙidatul wasitiyya da littattafan fiqhu da littattafan hadisi da littattafai dai mabambanta wasu an sauke su wasu ba a sauke ba wanda adadin littattafan ɗaya bayan ɗaya littafi ne wajen guda hamsin da uku sai kuma wato laccoci wato waɗanda aka gabatar na wa'azozi ko muhadarori a wasu munasabobi a garuruwa mabambanta ko kuma a nan garin zaria musamman a daru hadisi salafiya ko a markazu salafiya da sauransu waɗannan su ma suna da yawa ƙwarai da gaske akwai laccoci kala daban-daban waɗanda aka yi wasu akan matsaloli na addini zalla wasu akan matsaloli na rayuwa bisa kallo akan wato Uh, mahanga ta addini wasu matsaloli ne na siyasa ko tattalin arziki ko warwarewa da fashin baki akan wasu rigingimu ko wasu nawazil da suka taso duk dai akwai su kala daban-daban waɗanda su kuma lakcocin sun kai uh, kamar guda ɗari da ɗan ɗori uh, wajen haɗa sunaye da jerange waɗannan lakcoci Uh, an yi amfani da abin da ake da shi ne na bayanai waɗanda suke ajiye a uh, ɓangaren media and publication unit da ke dara disi salafiya a uh, zaria nigeria a wanda dama bayanai ne ajiyayyu a wajen sannan kuma akwai wasu ɗaiɗaiwa waɗanda watakila za a gaba ambace su ba ko babu su saboda ba a samu ba ta ɓangaren rubuce-rubuce kuwa har zuwa lokacin da Malam Albani Zaria ya rasu bai fitar da littafan littattafan da ya wallafa ba bisa abin da ni na sani yana da wasu ayyuka na rubutu da yake yi na ƙoƙarin tattarawa da tace littattafan Shehu Usman Danfodiyo da iyalan gidansa amma bai gama wannan aikin ba ya rasu haka kuma ya yi fassarar wani wasu daga cikin littattafai na musulunci zuwa harshen Hausa. cikinsu akwai littafin aqidatu tahawiyya wanda ya fassara shi cikakke sannan kuma akwai littafin umdatul ahkam wanda ya al-kubra kenan wanda ya fara fassara shi amma bai gama aikin fassara ba Allah ya yi masa cikawa akwai kuma dai wasu ayyuka ire-iren waɗannan waɗanda ya sa wa ɗan banyin su amma bai samu ya gama su ba dama kuma Malam Albani mun lura malami ne da ya fi damuwa da karantarwa da irshadi wa al'umma fiye da rubuce-rubuce. Allah Ubangiji ya gafarta masa Allah ya masa rama, Allah ya sa ya huta, Allah ya sa kuma mu cika da imani. ‘Yan uwa masu albarka za mu saurara ran insha Allah, sai mun gamu da ku a zagaye na takwas kenan insha Allah na wannan jirin giya mai albarka wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.